والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau muna yin talata daya ga watan rajab kenan kamar yadda fada sarkin musulmi ta sanar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a 1441 a watan turawa muna 25 ga watan biyu shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari muna dai leke da babukan da suke da alaka da ziyartar marar lafiya da kuma addu'ar da za'awa mutum idan an ziyarce shi lokacin da bai da lafiya da kuma halarcin ziyartar mushrikai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya ziyarci bayahude ya tallata mashi musulunci ya karɓi musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito yana godiya ga Allah da ya tsiratar da shi wannan baran nasa daga fada wutar jahannam Allah tsare mu baki da yau zamu tashi ne a shafi ko a babi na 242 babu iyadatul fasik babin da yake magana akan ziyartar fasiki idan bai da lafiya lambar hadisi na 529 shafi a duba darasi na saba'in da tara kenan ko Allah ya samu dace Imam al-Bukhari ya ce haddathana Sa'id ibn Abi Maryam قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبالة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص يكي سوى لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا abdullahi bin amr bin al yake cewa mashaya giya yan ruwa idan sun samu rashin lafiya to kar a ziyarce su la ta'udu shurbab al-khamri idha maridu mashaya giya idan sun yi rashin lafiya kar a ziyarce su wannan fahimta ce na sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amr bin al-as tare da cewa fahimta ce ta sahabi shi kansa hadisin zuwa ga sahabin hadisi mawqufi bai inganta ba a cikin hadisin akwai ubaidullah ibn zaharin malamai suka ce da'ifi ne in yi fito a cikin hadisi da haka ba za a dogara akan magana abdullah ibn amr bin al-as akan kar a ziyarci mashayagiya umuman abinda malamai suka tattauna fasiki yana cikin sahun musulmi don haka idan aka samu fasiki yana rashin lafiya kuma su rahin lafiyar ta amsa sunan rahin lafiya ana ziyartar shi wannan da shan giya ne ko da wani nau'i na fasikanci ne ana ana ziyartar shi sai dai idan akwai maslaha akan kin ziyartar ma'ana wasu wanda ake ganin ya dace su je suka ki zuwa to inda wani dalili da za su yi gyara a karbi gyaran su sai a karba amma in ba nan ba umumin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haqqul muslimi ala al muslimi sittun to yana tabbatuwa akan fasiki musulmi yana da haƙƙi guda shida akan musulmi daga cikinsa shine idza marida fa udhu in yayi rahin lafiya ka ziyarce shi to malamai suka ce gaskiya fasiki ana ziyartar shi wannan fahimta ce ta sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As tare da hakan kuma maganar bata inganta a danganta mashi ba dan akwai Ubaidullah ibn Zuhair da ibn a cikin hadisi babu iyalatin nisa'i ar-rajul al-mariba babin da yake bayani akan mata ziyarci mutum namiji marar lafiya ya inganta mace su ziyarci namiji idan bai da lafiya? in ba matsala na in tsohon saurayinta ne ba حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرني الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الحارث ابن عبد الله الأنصاري الحارث ابن عبد الله الأنصاري قال شينيت رأيت أم الدرداء ناقة أم الدرداء على رحالها أكرر أمنتا أعوج دسردي ليس عليها غشاء باب irin garguka kenan za mu kirawo sirdin ne kawai ko dai ba awa sirdin shimfiɗa ba kawai iyaka katakon sirdin ne shi yasa ta ce mashi a awat iyaka wannan katakon na sirdi shi aka ɗora ba shimfiɗar kuma haka ya ganta ko kuma akwai sirdin amma irin wannan rumfar da ake a zuba mayafi mace ta lullube jikinta ba a san wa yake ciki ba babu wannan lullubin kowa yana ganin ta akan raƙumin tana tafiya alari haliha a'awad a'awad laysa alaiha bisha'un babu shimfidar komai a kanta a'idatul li rajulin min ahli almasjid min al-ansar tana ziyarar wani mutum cikin ma'abota masallaci cikin mutanen Madina irin bayan Allah ne ustazai da suka labinci masallaci akwai su tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake musu suna da ahlus sufa wanda sufaye suke rintancewa daga nan aka samu su ahlus sufa to shi ma har a wannan zamanin nata akwai guntun mutane a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan mai komai da koman su to aka bata labari bai da lafiya ta haura kumunta kowa yana ganin ta akan raƙumin ta taho har masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta duba wannan mutumin da haka kenan ya isa hujja akan cewa mata sa je ziyara amma dai shi ma hadisin da ifi ne da ifi isnad al-harith hada majhulul hal shi wanda ya riwayar wanda yace ya ga ummu dadda al-harith ibn abdullahi al-ansari malamai suka ce ba a san halin shi ba dan haka ba a samu tarihi ba ba a yi jawabin harithi shi ba sika ne sadiq ne ko yana da matsala cikin hadisi ba a tantance ba yasa suke kiransa majhulul hal eh Allah ya samu dace sannan ita ummu darda wace ce ummu darda idan wace ce ummu darda matar abu darda iko na to shi wani abu ne ya faru a tarihi wanda bai fiye maimaituwa sosai ba imamul karmani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sai yake cewa shi abu darda shi ne mijin ummu darda iko to shi abu darda yana da mata guda biyu kullum minhuma ummu darda kowace ana kiranta ummu darda asalin shi shine sahabin da muka sani shahararre ko da matarsa shahararriya sahabiya dukkanin su abu darda'i da ummu darda sai sake auren wata mata ummu darda saboda haka duka ummu darda ne guda biyu a cikin gidansu saboda haka to wannan hadisin sai rikicewa malamai wace ce take riwayar ma yi wannan ziyarar kuma rikicin shi ne ɗaya daga cikin su sahabiya ce ta yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin su tabi'a ce me yasa ta zama tabi'a sahabi ne yake aurenta amma ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka to mata biyu ne a gida ko ce ummul dardani ɗaya sahabiya ɗaya tabi'a da haka idan sahabiya take mai ita ce ta yi aikin ta yi ziyarar kai tsaye aikin ta kan iya zama hujja kan iya zama dalili idan tabi'a ce ta yi aiki to yanzu ana da buƙatar a samu wani sahabi ne ko sahabiya ya karantar da ita dan ita a karan kanta ba ta zama hujja sai ta danganta zuwa ga sahabi sannan aikin sa yake samun gurbi da za a iya mashi fassarar cewa ya zama to hadisi ne da a iya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za a iya danganta ba sai ya zama to kenan an danganta manzon Allah hukman idan abin bai daukan kiyasi to sai malamin suka tattauna to shi karmani sai ce yana da mata guda biyu kowace ana kiranta ummu darda babbar sahabiyar ismuha khaira ana kiranta khaira bil kha'i ana karanta khaira din ne bil kha'i al mu'jama da kha mai dugu al maftuha kuma wacce ake karantawa da fataha yadda ne bayani da kenan da ba a dige dige kenan ko ba da ha tahtiya a bayan kha'un din akwai tahtiya ya mai dugu guda biyu kenan sakina ɗaurarriya kai kenan ko khairiya khaira sai ce sahabiyatu ita sahabiya ce ita ce babbar wasugura karamar ismuha hujaima ana ce mata hujaima ɗaya khaira ɗaya hujaima biljimi ita ana karantawa ne da jim watasgir kuma ana tasgiri ana tasgiri ne a yi fataha ya'un ta zo mai ɗauri ko sughair ko nughair hujaim to aka ita ma aka ce ismuha hujaima wa hiya tabi'iyya ita tabi'a ce wa zahir to karmani da ya kawo sai ce zahirin hadisin in ka kalle shi an al-murada huna al-kubra wacce ake nufi da ummu darda'i a nan babbar ita ce ake nufi yadda kaga shi a matsayinsa na babban malami gogagge da yake sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyaka fahimtar sa kusan irin ta yan masallaci ce cewa ummu darda babbar ake magana a kanta to ibnu hajar da ya dauko wannan magana ya fata fatuhul bari iyaka wannan sai ce wannan imamul karmani ya faɗa shi kuma da ya tashi jalli sai ya ce bal hiya sugura ya ce a'a ba babbar wace karamar ce kaga shi a gurin karmani sahabiya ce take riwaya shi ko ibn hajar da yazo sai ya ce a'a ko kadan karamar ce li'anna al-asara domin shi asari min tariqil harith ibn ubaidillah an same shi ne ta hanyar harith ibn ubaidillah wanda ya ce ya ganta akan raƙumar wane ne ai harith ibn ubaidillah al-ansari an same shi ne ta hanyar haris ibn ubaidillah haris ibn ubaidillah sai yake cewa to shi kuma shamiyun dan kasar sham ne tabi'iyun saghir dan karamin tabi'i ne lam yalhaq ummu darda al-kubra bai haɗu da wancan ummu darda din babba ba saboda shi yana cikin ƙanana ƙananan sahabbai wanda ba a yi ƙananan ƙananan tabi'ai ba ma cikin manya da ya ga manya manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita babbar sai ce fa innaha matat fi khilafati Uthman ta mutu ne a zamanin khalifancin Uthman dan Affan radiyallahu anha qabla mauti Abi Darda kafin shi Abu Darda din ya rasu da haka kenan wacce ya gani ta hau kan wannan dokin ita ummu darda karama tabi'a ita ce ya gani ba babbar tabi'ar ba wancan din saboda ita babbar ta rasu ne tun kalifancin Usman to duk wanda ya zo a zamanin Usman da Ali da waye ana girma ana kirga da cikin manya-manyan tabi'ai shi kusan duk manyan sahabbai sun bar duniya aka haife shi don haka ana kirga da cikin kanana-kananan tabi'ai malamai kuma suka ce tsakanin ita rasuwar babbar ummu darda da karamar abu darda din shekara hamsin ne tsakaninsu tsakaninsu na rasuwa idan kaga yadda da rasu ta bar duniya gudun biyar sai da ta yi shekara hamsin a duniya kafin allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta da haka ya ce to wanda ya gani a kan rakumin ummu darda karama ya gani don haka tabi'a ya gani da haka a iya kafa hujja da aikin tabi'a wacce yake kuma hadisin bai inganta ba a iya kafa hujja da shi a matsayin mata sa kaiwa maza ziyara shi ne damba dama shi ne duk jawabi ba a dogara da shi ba ko? wancan za ta mu wuce hadisi guda ɗaya ma iya kafa hujja da shi wani hadisi ne aisha radiyallahu anha ta kai ziyara ga mahaifinta da kuma bilal ta duba mahaifinta ta duba bilal kuma ta tambaye su ya labarin jikinsu da yadda kowa yake faɗa idan rashin lafiyar ta ji tsanani a jikinta wasu malamai suka ce a iya kafa hujja da hadisin aisha sai dai bangaren farko na hadisin aisha mahaifinta ne wata kenan ta ziyarci bilal a dalilin mahaifinta kuma dalilin suna jinya a guri ɗaya dalilin da yasa na aisha sai ziyarci shi wallahu ta'ala alam umuman da malamai suka ce ya inganta mace ta ziyarci namiji ta duba shi idan bai da lafiya amma a samu amincin fitina saboda sun ce hatta ziyarar da ita tana na aisha ta yi ne kafin a wajabta ayar hijabi ke kuma ayar hijabi ba a wajabta ba ta ba har sai da har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure Safiya aka yi walimar Safiya a daren walimar Safiya a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka saukar masa da ayar hijabi abin da ya faru a cin abincin walima a nan ne aka ce to lalle lalle kowace mata ta dinga sa hijabi kar maza su ke shiga gidan mutane waɗannan dokokin da suka biyo su ne dokoki na hijabi da kuma sanya hijabi ita kuwa na kaga tun a farkon hijira ne madina bata karɓi su suke zazzabin ba sai malamai suka ce to da bambancin hukunci kafin sanya hijabi da bayan hijabi umuman kafin sanya hijabi ne da bayan hijabi ne matawar mace za ta kiyaye dokokin fita in ta je za ta tsare mutuncinta da martabanta dubiya ta jaya jiki Allah ya bada sauki Allah ya sa kafara ne shi fata Allah ta fito wannan ba matsala a ciki wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace babu man kariha lil a'if an yanzura ila al-qubuli min al-bayt babin wanda yake ganin makaruhi ne ga mai ziyarar mara lafiya an yan zura ilal fudul yake kallon waɗansu abubuwan da ba shi ya kai shi ba min albaiti cikin gida ka je ziyarar mara lafiya al fudul shine abin da aka samu wanda ba dan shi aka gina ba ko zance ne ko abinci ne ko wanda ba dan shi ake ba to sauran ana kiransa fudul to ka je gidan mutum rashin lafiya kuma ka daga ido kake kalle-kallen abin da ke gidan babba cikin abin da zaka kalla su ne mutanen gidan ƴaƴa da matan gidan to wanda yake ganin makaruhi ne ina dalili حدثنا ابن حجر قال اخبرنا علي بن مسهر عن الاجلى عن عبد الله بن ابي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده abdullahi dan mas'ud ya shiga wajen wani marar lafiya yana duba shi ziyara ta marar lafiya wa ma'ahu qaumun a tare da shi akwai waɗansu mutane wanda suka mai rakiya wa fil baiti imra'atun a cikin gidan akwai wata mata wata il kyakkyawa farako to a cikin gidan akwai wata mata فجعل رجل من القوم ينظر الى المرأة a cikin yan rikiyar abdullahi ibn abbas sai ka sa dauke ido sai ke ta kallon matan na'am in fada فجعل رجل من القوم ينظر الى المرأة فقال له عبد الله سي عبد الله يتي da shi لو انفقت لو انفقت عينك كان خيرا لك da idanka za su kwabe ko da za a kwabe idanunka kana khairar laka wannan shi yake maka alkhairi a kan ka zo ziyarar mara lafiya kuma ka kurawa matan mutanen gida ido yace to a cikin idanunka wannan shi yake maka alkhairi da haka in ka je ziyarar lahil mara lafiya abin da ake so shine ka mai da hankali ga abin da ya kai ka karka ke kallon wani irin POP ne a gidan wani irin silin aka yi wani irin fenti aka yi ya yanayin gidan ya cire ma ko bai ci ba ya sha wahala ko bai sha ba ka ce ma ya fi tsoron yake mana wala gidan duk da gaskiya mace yake kaga duk an wuce kenan tsarku da lege da ke so ake in ka shiga ka mai da kai kawai akan abin da ya kai ka in ka yi ka gama ka fito wannan shine abin da ake bukata sai ce to wannan rahil a ziyarar tata da ladan da za ka samu na ziyarar rahil lafiya dalilin wannan leke-leken da kai da kalle-kallen a saunika ne idanunka da shaidu maka alkhairi akan wannan abin da ka aikata a gidan marasa lafiya a gidan marasa lafiya da haka kenan a wajen Abdullahi ibn Mas'ud ba a leke-leke ba a kwar idanu an wajen ganin rai lafiya a mai da kai ga abin da ya kai mutane Allah ya samu dace Muhammad Albani kuma ya hadisi ne ingantacce Allah ya samu dace babul iyadati min ar-ramal babin da yake magana a iya yin ziyara a dalilin ciwon idanu idan abokinka yana ciwon ido a iya kai mai ziyara ciwon ido kawai na in ba jega har akwai jega in ba je gaba ne ko apollo wani ya ce a iya in kuma su ne kar a je ko na su ko malamai suka ce ba a ziyarar mara lafiya sai jinyar da ta ansa sunan jinya ita ce ake kai ziyara sabani tsakanin malamai wata jinya ce za a iya yi in jinya ba ta ansa sunan jinya ba ba a yi da wasu malamai sai suka tafi akan cewa makaruhi ne ya saba sunna kamar yan hanafiya makaruhi ne saɓanin sunna ne mutum yana mura yana ciwon makogoro yana ciwon kai yana ciwon idanu a kai mai ziyara malamai suka ce irin waɗannan makaruhi ne saboda jinya ce da ba a tsarewa don mutum yana yi yanzu abokin ka yabi goya ba za samu damar za mu sadar ciwon lafiya ya rike faɗa in ciwo ba abin da za ka ji a jikinka to baya buƙatar ka je gida ka duba shi in ka je ka duba sai ka ce makaruhi ne sun ne sai ce muku wallahi ciwon idanu nake to kada kowa zai gidansa ya leko shi suka ce duk wanda ya je gidansa ya leko shi makarudi yayi ba za a baki ba da in ƙananan cututtuka duka sun kirga su to imam bukhari sai ya samu ga hadisi an je ziyara saboda ciwon idanu a karɓi wancan hancin na mutanen abu hanifa sai yake cewa to babul iyadati min ar-ramadi babun da ya halarta a je ziyara a dalilin ciwon idanu shi ma Abu Dawud a cikin sunan nashi irin wannan babin haka ya kulla al-iyadatu min ar-ramadi ayi ziyara a dalilin ciwon idanu shi ma ya samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk kumfar da malamai za su yi da baki da jawabi da komai tunda ya inganta a sunnace to a ji a sunnace yasa da ya kawo maimakon shi ya faɗa ka faɗa ai shadda ya ba hujja sai su to ga hujja da kace a je ziyara a dalilin ciwon gidan bara mu ji menene hadisin sai yake cewa haddathana Abdurrahman ibn al-Mubarak قال حدثنا سلم ابن قتيبة قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم ناجي زيد بن أرقم يقول ينا cewa rama da ta'aini idona ya yi ciwo fa'adalin nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah kira da amince tabbata a gare shi ya kai min ziyara kuma qala da ya kai ziyara sai yake cewa ya zaid law anna aynaka lamma biha kayfa kunta tasna'u da ya kai masa ziyara wani hadisin ma iya kai shi again babin da yake magana akan hadisin mai dubiya da wanda aka je dubawa tattaunawa da zamantan su ko in muka dauki hadisin muka kai hisan babin shi ma zai iya aiki kenan sai manzo Allah ya ce masa ya zai law anna aynaka da a ce idanunka lamma biha wani abu ya same su mana daga wannan ciwon idan ba fata ba a ce sun makance kaifa kunta tasna'u da ya za ka yi wani Allah ya zarge ka yake cewa da a ce tsautsayi ya zo idan ka ya rufe duk da ya za ka yi kala sai yake cewa kuntu asbiru wa ahtasi yace zan hakuri wa ahtasi in nemi Allah madaukakin sarki ya balla da a dalilin hakuri kaji imani na manzo Allah ya tambaya ne dan aji ansa a wajen mutanen gore in yan zamani ne ba zai tambaye su ba amma da yake ya san tarbiyyar da yawa sahabban shi ya san ansar da za ta fito babu butulci ga Allah sai ta masa da a ce idan ya rufe da ya za ka yi sai ce asbiru wa atasi zan haƙuri in nemi ladan haƙurin a wajen Allah bala sai ce lau anna ainaka lamma biha da a ce idanun naka matsala za ta same ka summa sabarta kai haƙuri wahtasabta ka nemi ladan haƙurin a wajen Allah kana sawabukan janna za sakamakon ka gidan aljanna ne da haka duk wanda masifa ta afka matsi da shi yayi haƙuri Allah ya bashi gani ya ɗauke gani shi in dai yayi haƙuri bai yi ƙorafi ba bai yi jaje ba bai yi surutu ba bai yi hayaniya ba da zarge-zarge da wane ne haƙuri yayi to wannan mutumin sakamakonsa gidan aljanna ne kana tawabuka aljanna kana shekul albani mun albani yake cewa ba'ifun bi hadha tamam wannan hadisin da wannan jawabin da ya zo har zuwa nan bai inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake ingantacce ne Zaid ibn Arqam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarce ni a dalilin ido na yana ciwo amma kaifa kunta tasna'u da abin da ya zo ƙarshe wannan bai inganta ba tattauna ta faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Zaid ibn Arqam amma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai mai ziyara na'am ranka da na'am eh na'am na'am insha Allah kaifa kunta tasna'u da wannan guntun jawaban bai inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai mai ziyara a dalilin ciwo to tunda ya inganta ya kai mai ziyara ko da wancan gabin bai zo ba abinda ake da bukata a hadisin ya samu ana iya kaiwa ziyara a dalilin kananan ciwuka yasa daga cikin fiqh da na dauko wani malami yake cewa fi hifti babul iyada akwai mustahabbancin dubiya wa illam yakuna al-marad mukhawafan ko mukhawifan ko da ku jinyar ba mai tsoratarwa bace ka sudai kamar ciwon kai ba da bi a zirtin mutum wa waje ubarat da ciwon haƙori mutum haƙorinsa yana ciwo an yi awa ciwo da ake sa ran za a tafi ko? na? eh amma dai ba a sa rai a ciwon haƙori mutum zai mutu a bisa abin da ke faruwa a zahiri yanzu misali mutumin da mu ɗauka misali wannan zazzabin ba yake da suna ba lasa ba kullum kaddara ba ta lasa a duk waɗannan ayi manya ne na zamani jaraba ce su wannan da musifa duk ba typhoid yanzu misali da aka ce mutumin da aka ce typhoid ta yi fata-fata da hanjin shi da mutumin da haƙorinsa yake ciwo har kansa ya kumbura a bisa al'ada wa ake sawa rai zai mutu mai typhoid ko wanda aka ce ciwon ciki ya turnike shi yana ihu da wanda aka ce misali kansa yana ciwo wa ake sawa rai zai mutu da ciwon ciki saboda haka a kowace al'ada akwai rahin lafiyar da ake ganin kamar ita ce ta hanyar ta ake rasuwa akwai rahin lafiyar da in ta faru galibi abin da ake sa rai za a warke tare da babu ciwon da baya mutum ajali akwai wanda wani lokacin dan yatsan ka ne zaka taki allura ko ka suke ka hikali da ajalin nasa amma bisa al'ada kamar ciwon kai kamar ciwon haƙori kamar ciwon idanu waɗannan duk galibi ba ake mutuwa ta waɗannan ciwon ba bisa al'adar da Allah ya so duniya ta gudana a kanta sai yake cewa amma wannan hadisi yana nuna mana akwai ingancin akwai ziyara yake cewa dalilin da yasa kuma Imam Bukhari ya kulla wannan babi din saboda wadansu suna ganin bi adam mashru'iyatul iyada mashru'iyatul iyada akwai rashin halaccin ziyara min ramadi a dalilin ciwon idanu wa yarudduhu hadal hadith wannan hadisin yana fasali da wancan maganar dan haka in dai dan uwanka yana rashin lafiya ta tabbata rashin lafiya ce kana da labari ka samu dama babu laifi a ji a duba shi Allah zai bada ladan ziyara da izinin Allah Allah ya samu dace حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ganin sa ya dauke fa'aduhu sai su alqasim ibn muhammad suka kai mai ziyara fa qala da aka kai masa ziyara sai ke nuna masa rashin damuwarsa akan ciwon sai ke cewa kuntu uridu huma li anzura ila nabi sallallahu alaihi wasallam ina da buƙatar idanuna ne a da saboda in kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah yana raye na yi sha'awar in zamanto da idona kuma na zauna da idona saboda ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukata ta da ido a duniya kawai in ga manzon Allah kuma na gan shi falamma yace an fa amma iz qubid amma yanzu da yake an dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz qubida annabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi sai ce na rantse da Allah ma yasurruni ba zan yi farin ciki ba annama bihima a ce abin da ya sami idan nawa a canja mun ma'ana a ɗauke mun ciwon idan a ce ga nan garas ina kallo ko bi babin min zaba'i tabala a bani dabobi cikin dabobin tabala wasu aka suka fasara babu shine duk wata dabba da take da me kofato irin na akuya irin na shanu zawatul azlam masu dan wannan kofato ba da ake masa tsara ba mai tsara suna ake ce musu mai a hausa kamar doki ba ana masa ran kofato ba to na akuya ya sunan shi duk kofoto ake sai masa ba akwai bambanci a balarabe da gurin kofoto da ake tara da wanda ba a tsara yana da gaske abin da yasa aka zaɓi larabci ya zama to shine sakon musulunci na ƙarshe kowace kalma da sunanta kuma kowane aiki da sunansa kuma kowane motsi da sunan shi ba haushe jawa sai dai kwatanci ko na'am to dabbobin da suke da wannan azlaf irin wannan faracen wal mutawaffatul qurun da kuma dabbobi da suke da kwar da ƙaho amma tsawonsu babu haɗewa za ka iya ganin kamar rami dai kamar dai su akuya ɗin su tinkiya su barewa duk akwai tazara tsakanin ƙahonsu to waɗannan dabbobin ƙanana masu ronin ƙafanin su ake magana a kansu suna ake kiransu zaba tare da asalin kalmar zabiyu tana nufin mai alghazal ita ce barewa ko to amma waɗannan ƙananan dabbobin duk ana kiransu zaba yace to ba zan so a ce Allah ya dawo min da ido na ba sannan a haƙa mun da tukwicin dabobin da suke garin tabala ga baki ɗayanta da aka a bar ni da ciwo na a bani ladan da ake bawa mai ciwon ido shi ya fi min alkhairi akan a dawo min da gani na a haɗa min da tukwicin waɗannan garakan da dabbobi kaga imaninsa da yadda ba karama ba sai bakke na buƙaci ido dan da gaman zan Allah na gaman zan Allah na ci riba yanzu da Allah ya ɗauke ido nuna na yi haƙuri akwai ladan da Allah zai bawa mai ɗauke idanu za mu tada hadisin a nan gaba riba biyu kenan na ga manzon Allah da kuma wancan ladan ya sake tabbatuwa mu ita wannan tafala din sai ce baladun bil yaman wani gari ne a cikin kasar yaman ma'aruf sanannen gari ne idan mutum ya rena abu to ana masa a cikin karin magana ta laraba sukan ce ahwanu min tabala alal hajjaj abin ai ya fi wulaƙanta ga tabala kamar yadda hajjaj ya rena tabala karin magana ce ta larabawa me za ka yi da wannan ka ce ko aka ko ko in kula ba haushe ba na irin wannan karin maganar ba to balarabe idan zai yi bayanin akan ko in kula ko bai damu da abu ba sai ce masa ahwanu min tabala alal hajjaj dalilin da yasa suke kada bazana shine Abdul Malik ibn Marwan ɗaya daga cikin sarakunan musulmi ya tura hajjaj ya zamanto sarki gwamna a wannan garin da ya je kofar garin fadan ma'ata da ya je kofar garin ya kalli garin daga nesa istahqaraha sai garin ina falam yadkhulha sai da sai da in yi gwamna a wannan garin gara mutu talaka saboda haka sai balarabe sai yake cewa to in ya rena abu sai yake ce mashi aha wani min tabala alal hajjat to shi wannan garin kamar an san su da kiwon dabbobi da garakan dabbobi da komai sai yake ta da Allah ya dawo da idan a ɗauke ciwon gara a bar masa ciwon sa da ladan da za a bar wa mai ciwon rashin lafiya wannan shi yake masa alkhairi wallahu ta'ala alam to shi ma dai hadisin abin da yasa aka kawo shi ciwon ido ne ya samu sahabi manzon Allah har ya makance da haka sai aka samu alƙasin ibnu muhammad da sauran mutane suka yi gungu don su je ziyarar shi shine yake ba su labarin wani hadisi din amma dai shi ma hadisi ne da ibi bai inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har da nake nama samu ingantaccen hadisi na ziyara ba wanda wancan da muka ya inganta ce ai gajeyi ta da dalilin rashin lafiya da ciwon ido amma ban da ƙarayen da ya cikin shi na gaba sai yake cewa hadasar abdullahi ibn salih wa ibn yusuf قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن لهاب عن أمر مولى المقلب عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجما أن الله نجوا قال الله عز وجل الله من جرما دبوا ينجوا إذا بتليته إذا نجربيش وكنا باوانا بحبيبتيه da masoyan shi guda biyu sai ta yuridu ainihi yana nufin idanuwansa sun masabara ya yi haƙuri mana Allah da kansa yake faɗa duk bawan da na jarrabe shi na ɗauke ganin idanuwansa guda biyu yana tashi ya ganye dilif a mazince sun masabara ya yi haƙuri a waƙuhul janna ni kuma zan sakanta mashi da gidan aljanna da haka duk wanda Allah ya wa jarrabawar rashin lafiya yana gani a cikin mutane aka wayi gari baya gani matsawar yayi hakuri yayi tawakkali yayi da jarrabawa sai daga Allah yana da garantin gidan aljanna Imam Al-Albani yace sahihun kuma hadisi ingantacce ne ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من الله صلى الله عليه وسلم يقول سوى يا ابن آدم يا كيدن آدم إذا أخذت كريمتيك عن أبي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله ينا سوى كما حديث القدس يا ابن آدم كيدن آدم إذا أخذت كريمتيك in na karbe ma abubuwanka guda biyu masu daraja su ne dai mai idanu fasabarta kai haƙuri inda sadamar a yayin faruwar abu yana faruwa kana yin haƙuri wani abu yana faruwa duk idan yana ɗaukewa kawai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ɗau haƙuri akan wannan al'amari wa tasabta ka nemi lada a gurina lam arda laka sawaban Allah ya ce ba zan amince ma da kowane lada ba dole aljanna in ba aljanna ba da haka duk wanda Allah ya dauke mai idanu yayi hakuri a dukan farko da bai da wani sakamako sai na gidan aljanna ya hakurin yake kana tahi da safa Allah ya kiyaye in kuma ka hira tafiya aljanna to eh kana tahi da safa idan ka duk ya dauki wani irin hakuri za ka yi a baka lada na? eh na san na faɗa to kuma kar ba in cire wani abun da kuma yana ciki ko wani ba maki iyaka abin da na faɗa zai ɗauka iyaka haka ne haƙurin da mutum ya tashi da safe sai aka ɗauke masa idanu sai aka ce akwai likitan idanu yana maganin ido sai ka je ka gani ko za a dace ko ba za a dace ba yana cikin haƙuri ko ba cikin haƙuri na yana cikin وعليكم السلام ايه نعم نعم yauwa to yanzu misali mutum sai idan sai ya samu ciwo babu laifi a nemi magani tun da Allah ya ce Allah ya saukar da cuta saukar da magani ko da ya je wajen likita aka yi magani sai aka dace ido ya bude garas ya warke ba hike nan ba ciwo ya same shi ya warke daga ciwo hike nan da ya je wajen a'a a dama ya warke kaga tara ba ta wuce ko sai dai a ba shi dadin rahin lafiya irin da ake ba wa kowa ko da ya je wajen rahin lafiya cikin da aka yi iya kokari aka yi iya kan wani ido bai warke ba sai da gida za a bashi ladan aljanna tun da
Wannan sabida.
Bai ba hakuri? Eh. Na. Eh. Na. Eh. Na. Na. Eh. Na. لا يهدون ولا يتطيرون وعلى ربهم لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اي باسا تمشي باسا نيمر رقيا ko to kuma ne kuma ladina la yastarquna ba sa ta musu ruqiya wala yatawuna ba sa lalata wala yatayyaruna ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogaro ga ubangijin su to shi bai dogara ba ya zo jan likita bai ba hakuri to in bai hakuri ba iyaka abin da zaka ci a wannan hadisi shine in an mai hisabi zai ga aljanna amma za ka rasa mai aljanna ba ka kire da gaske ga aljanna da hisabi sai an masa hisabi eh to amma kuma ai muna magana akan cewa da wajen likita an hana shi aljanna wata
malam magana ba da yake akwai ne ke uwa da abubuwan ai hadisi har nan yana ne har nan hadisi yana aiki na ya danganta da yanayin ciwo na eh eh eh eh na idan ya dauke na eh eh to abuwan mu bari mu ci gaba da karatu abin da yake faruwa shi ne wani lokaci idan aka yi karatu iyaka abin da malam ya faɗa ko aka abin da ya zo kwakwalwar shi a yi haƙuri mana na damar darasi dai kuma iyaka abin da aka faɗa majalisi mutane sukan ɗauka iyaka haka shi ne ƙarshen hukunci shi neman magani baya kore tawakkali shi yasa wancan hadisin ba ka magana neman magani a ciki ba abin da aka hana shi ne mutum ya zai ce amun rukuya amun addu'a amun tofi wanda shi ne yake ɗauke wa mutum shiga aljanna ba gani da hisabi ba ko mutum ya zai ce a sa ita wannan karfe a wuta a huda masa ba shi ne na lazima alhaji ba ko kuma mutum yake ta ai wane ne yamin wane ne yamin asiri wane yamin canfi wane ya jefe ni sharrin abokai ne mahasada ne duk wanda yana cikin kalmar ya tsayyaruna duka irin waɗannan bai yi ba amma ciwon ido ya samu mutum makanta ta rame shi kuma Allah ya hore ana iya magani a warke babu laifi mutum ya je ya jarraba idan ka je ka jarraba ciwon ido aka dace idan ka ya buɗe shi kenan kana da ladan mara lafiya aka jarraba sai aka ce ai malam Allah ya kaddara gaskiya ciwon ka ba zai iya warkewa ba makanta ta sare ka sai ta haka Allah ya so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha babu abin da zai hana masa shiga cikin wancan hadisi neman magani daban tawakkali da hakuri daban in jinya ta same mu ba tarbiya ba ce ka je gida ka kwanta ka ce a ina da sakamako idan yanzu zazzabi ya same ka cikin kai ke tamar da kai ka kwanta a gida ka ji wa ala rabbihim yatawakkalun da matsala idan ka mutu wata gilta bai da Allah zai fara ma ne me yasa baka je asibiti ba ita ce tambayar da Allah zai maka imanin ka bai kai ba in kuma imanin ka ya kai to duba hannunka kawai ka toka ka goga insha Allah za ka warke amma dai ka san ka goga ba za ka tashi ba to babu laifi ka babu laifi ka je wajen likitan a farfawa maka allura a sama drip amma wane ne da ƙarin jini da waye duka in ka warke kana da ladan rahin lafiya matsawar kai haƙuri a cikin rahin wannan lafiyar ta a wannan ƙoƙarin na neman sauƙi kuma sai Allah ya kaddara mutuwa ta zo ta wannan za a baka ladan wanda Allah ya jarrabe shi da jinya ya haƙuri har jinyar ta zama to mai daliyar tafiyarsa ana sa masa rai ta zama to kafara ce kafin rasuwarsa so don haka duk wanda Allah ya jarrabe shi idan sai ya samu matsala ko ya samu ciwo ko yake ganin duru ko yake ganin inda abin da likitoci za su yi wanda Allah ya hore musu babu laifi mutum ya je dan ya samu ganin shi da Allah ya jarraba ganin ya zo karfe duk abin da likitoci za a yi ba za a samu gani ba likita ya tabbatar da cewa idan ka ya gama tafiya to matsawar daga lokacin da ka samu hakuri kai haƙa labari kai hakuri ka dogara da Allah daga nan ne inda jinyar ka ta fara insha Allah Allah zai baka wata sakamakon kan na gidan aljanna da haka wanda suka yi samu wannan ibtila'i suka yi kokarin neman magani wannan kar su sa rai kai kar su fidda rai insha Allah aljanna su ta tabbata a wajen Allah madaukakin sarki matsawar sun yi hakuri sun dogara wanda suka nemi magani aka ba su lafiya insha Allah suna da nadan da ake bawa masu jinya idan sun yi jinya Allah ya samu dace bab wani abu yake cewa aina ya ƙa'udul a'i mai ziyara idan ya kai ziyara a ina ya kamata ya zauna حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أمر عن عبد ربي عبد ربي بن سعيد قال حدثني المنهال عن أمر بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض من الله إذا يزير ثمار الله فيها جلس عند رأسه ينا زماني أو كنش ثم قال سبع مرار سيكم يفعل صوبقي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma an ya shifiyaka ya ba ta sauki manzo Allah zai faɗa hasa bakwai as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an ya shifiyaka as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an ya shifiyaka manzo Allah na faɗa hasa bakwai mai riwayar Abdullahi bin Abbas da yake ta fa in kana fi ajalihi ta'khiru idan akwai jinkiri cikin ajalinsa ufiya min wajhihi sai a bashi sauki daga ciwon matsawar manzon Allah ya ji yayi wannan addu'ar inda guntun numfahi to insha Allah mara lafiya zai samu sassauci zai samu afuwa in manzon Allah ya fita ba a samu sassauci ba alama ta lokacin tafiya ta zo shi kala shekul albani sahihu imam albani hadisi ne ingantacce don haka mai dubiyar rahin lafiya ana so ya kusanci kan mara lafiya ya zauna in babu cutarwa da barna a wajen zama a inda kan nasa yi ko kujerar da ake ajiye ka ajiye ma kujera kusa da kan mara lafiya inda ba sai ya sha wahala tsagowa ba da juye-juye da waiwaiwaiwai kana tattar shi sai ka zauna kusa da shi sai ka gaya mashi asallallahu al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن نيت فيها ترى حسن إلى قتادة سوى وزن إمام قتادة نعوده من زيارتش فقعد عند رأسه سيزون شيما دبتك الناش فسأله سيتنبه يا جكي يا حال دقيق جكي da ya bashi da ya suka ɗan yi tambayoyin su suka ɗan tattauna wasu shi ma zai faɗo cikin hadisin mai dubiya da wanda aka je dubawa thumma da alahu sai kuma alhassan ya yi masa addu'a wani alhassan ne wani katada ne dukkanin su muhimmalai ne ko zahabtu ma alhassan ila katada wani alhassan din wani katada hasanul basari ko in ji malam wani katada ne kuma ibnu da'ama ko dukkanin su menene sahabbai ne ko tabi'ai ne tabi'ai ne tabi'i ne ya kai ma dan uwan shi tabi'i ziyara zahabtu ma al-hasan ila qatada na'uduhu muna ziyartar shi fa qa'ada inda ra'sihi sai ya zauna a daidai kan shi fa sa'alahu ya tambaye shi ثم دعا له يمي الدعاء سيدي اللهم اشف قلبه الله كوركد زوسيش واشف سقمه كما كوركد سيوش وتقل أتكين جوابان ناسا ko ya faɗi wani abu da yake kamar akwai nuna gajiyawa da ƙorafi sai ta Allahumma shi kalbahu Allah ka warkar da zuciyarsa ka wanke zuciyar shi mana ka bashi damar rungumar wannan rahin lafiyar tashi washki saqamahu Allah ka warkar da ciwon shi kima Imam Al-Albani yace hadisi ne ingantacce da haka mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je duba mara lafiya yana zama ne a daidai kan mara lafiya haka tabi'i da tabi'i manyan tabi'ai na manzon na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan su ya kai ziyara shi ma daidai kan ɗayan tabi'in ya tsaya kuma mai addu'a shi mai mutu albani da hadisi ne ingantacce da ga aka je duba mara lafiya a yi kokari a je daidai kan shi kai da inda za ka mai magana ko za ka mai addu'a duk zai san me kake aikatawa tare da ya sha wahala ba abinda muka faɗa da mun to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين wanda muka tafi da tambayoyin satin da ya gabata an ban suna sa a mota ban ƙara suna bai da aka mai kuma wannan da haka wanda suka san sun rubuta an tafi da niyya za a samu sai hakuri ga abin da ya faru wa ma an sanihu illa shaitan assalamu alaikum malam menene hukuncin matar da take zuwa gidan mutane tana haddasa fitina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa in mutumin da ya gurɓata barin gidan mutane ga masu gidan ko matar mutum ga mijinta wannan matar ba za ta ji ƙanshin aljanna ba hau kama ƙala sallallahu alaihi wa sallam man khabbaba khadiman ala ahlihi aw zawjatan ala zawjiha duk wanda ya gurɓata barin gida yaron gida ne ana zaune lafiya kalau suna lafiya kalau ne duba ta ta kai sai Allah dai mutanen nan fa za ka kaunar ka kana dan karami kake musu bauta kai ne kaza kai ne kaza ba wani abu da suka maka ya kamata ka je ka nemi inda zaka ci gaba wannan mutanen ba son ci gaban ka suke ba akwai ilimin da kawai tsofin da suka iya kenan sai su tunzura mutum yawa ubangidansa rahin kunya a babe a yi zage-zage kuma daga karhe da wani inda zai sa kan shi to duk wanda ya ingiza bara suka yi fada da mai gidansa ya lalata tsakanin su wannan mutum ba zai ji kanshin aljanna ba haka duk matar da take zagaye gidan mutane ta je ta yi gulma a samu matsala tsakanin mai gidan da matar shi ko ɗaya matar gidan da kishiyarta wannan mata ba za ta ji kanshin aljanna ba Allah ka ga tsakaninmu da irin su assalamu alaikum malam tambaya ta anan ita ce wani yaro ne ya yi ƙaran mahaifinsa saboda ya kasa kulawa da shi wajen ci sha da sutura da iliminsa amma don Allah malam ya matsayin yaron yake a wajen Allah to ai misali yanzu duk yaron da zai kai kara a karba ina ga ai ya kai balaga ke to duk yaron da ya balaga kuma zai yi garan ubansa sai ya kici da ni dan me zai ji da kare ko in dai ka kai shekara goma sha takwas ba wanda ya ce maka ai mahaifinka ya ci da kai ko a shari'ar boko ko a shari'ar musulunci ba wanda ya ce ba ya ci da kadu ba wanda ya ce wanda ake cidawa da ake cewa haƙƙin ciyarwa shine duk mutumin da bai kai matsayin balaga ba da kuma yarinyar da ba a aurar ba wanda su ne suke da haƙƙin ciyarwa da mahaifinsu amma za ka zama zangarere har kana ba da kuɗin dayin da komai kana yawa titi kuma wanka hawa zai yi aiki ya zo sama akwai yin mutunci wallahi da rena hankali alƙalin da ya karɓa ya kamata a auna a gaya hankalin sa yake alƙalin da ya karɓi ƙaran duk a mahaifin da alƙalin da zai karɓi ƙaran mahaifi a kira mahaifin ya ki ci da shi wala ya kamata hukumar da take kula da alƙalai ta zaunar da wannan alƙalin a mai domin shi eh bai tantanta ba tunda abin da dukiyar mahaifin ɗan ɗan ce idan mahaifin ya yi ɗan ya yi magana a kansa manzon Allah yake kama kwalar ya jijjiga ya hambara ya ce an tawa maluka li abi ya kuma za ka yi ƙaran mahaifinka a kan dukiyarsa kuma alƙali ya saurare ka akwai rahin mutunci a cikin al'amari ne kuma wannan watakil ba ɗansa ba ne ko Allah ya ba su assalamu alaikum ina fatan alkhairi wa malam game da al'umma da suka halarci wurin nan to Allah ya mana alkhairin baki daya da ma sauran musulmi gaba daya malam tambaya nan ita ce malam ta yi bayani akan boye karatun alqur'ani kamar wanda yake boye sadaka sadaka ne malam shine ban gane ba nake so a mun bayani akan hakan shine mutumin da zai yi sadaka da ya zo cikin abokansa su su goma ne sai yake so ya wa ɗaya sadaka ko yake so ya bashi wani abu wanda yake yana da bukatuwa zuwa gare shi ya ja shi su koma gefe a surru daga shi sai shi Allah ya san ya bada duk duniya ba wanda ya sani sai su biyu wannan tana da bambanci akan gaba cikin majalisi kuna bani kuku goma duk abokai ne zuciyarka fet take dan Allah ka bada wani wani ana ji labari an ce kwanan kasuwa ba ta gara abubuwa ba daɗi kaza kaza ga wata dubu goma ka ɗan yi cefa ne dan Allah ka bada ai kana da lada ko yanzu za ka haɗa ladan wannan da wannan wanda ya keɓe ka gefa ba wanda ya sani da kai sai Allah ya baka za ka haɗa su? To wanda maza Allah kuma ya bada labari shi ne kai ɗin da ka bada wanda ka ba bai san ba kai ka ba shi. Saboda zai da ka jahi gefa ka bashi dubu ko wata ɗora da ka za a akarar kalama da baka da yi baka da Saboda nan abin da ka bashi yana ji daɗi a ranka ka zama to sirikin shi. Amma abin da ake so ka je ka buga gidan kwam kwam kwam kwam in ya taho budewa yana bude a kawai ka meka masa sai ka juya shikenan waye kawai ka juya ya yi ta bincike waye ba shi wannan kuɗin ya rasa to don Allah ka haɗa mai wannan da wanda ya zaka gefe to shi ne wajen ɓoyewa ladan da ake magana in ka ɓoye ana so kai ɗin kar a kan kai ne kake bada ita ce maganar fa'a ya ɓoye sadakar hatta la ta'alama shimaluhu ma an faqat yaminuhu kar hagunsa ka san me damar ta bada kar matarka ta sani kai ka aika ta sani kar abokanka ta bari kar ya zama to al'ada ce in ka zo duk abokanka kowa zaka bashi kowa ya san kana bada kar kai wannan in za ka yi din ka koyi to su ake kowa koye ka bashi haka idan za ka yi karatun alqur'ani su ake ka koyi gefe ɗaya ba wanda ya san kai sai Allah madaukakin sarki in kai to kamar mai koyi sadaka ce Allah ya sa mu dace kamar wasu garada guda biyu da ake ma labari suka zo za su yi yawon gardanci ka san garda kowa mugu ne to da suka zo suka yi alkawari cewa to fa kawai su ma dai fanta ma nan da ake a fanta ma kawai ko ana ba kallon sinima ana ba kallon bol ko ai saboda haka da ranar biyu suka zama kamar yan iska kowanne idan yamma ta yi za a yi wanki a yi kola a shigar gari a zagaya a yi komai da waye ashe kowa mugunta kyawa kowa shi ɗaya idan ya zo kwanta da dare gabar gwansa ba ana koyi wannan ke so in kawo a hanyar yi gabar kwanza ya kwanta kan bacci ya ɗauke ya ya izu goma dama don daga tilawa suka zo shi ma ɗayan a hanyar yi gashi kuma izu a hirin yake ba wanda ya gaya wa kowa sai da aka ƙare za a tafi gida shi ne wannan yake izu goma sai yake sawa na bai zai kai haƙuri ni wallahi qur'ani na na dandaka yadda ya kamata duk abin da nake za ka dinga kirmarwa a idan na higa za shi Allah kullum hina izu goma nake bacci ba wanda ya taba sanin yana kaga wani akwai koyewa karatun Qur'ani a ciki yace goma kake ta yace Allah kullum na higa hina a hirin eh to kaga iyaka wannan zaman nasu misali kowa karatun Qur'ani yake amma wannan ya izu goma sai da ɗayan bai sani ba wannan yana izu ashirin sai da wannan ɗayan bai sani ba shi wannan duk kwana shida yana sauka shi wannan duk kwana uku yana sauka kuma ɗayan su bai san ɗaya yana sauka ba to idan za ka ɓoye ka yi karatun irin alƙur'ani to kamar mai ɓoye sadaka ne darajar sai kai da Allah kaɗai ya san me yake faruwa mutane za ka ganka a bakka yi amma a wajen Allah maɗaukakin sarki tsakanin kai da shi ya san kana shi ne abin da ake nufi wallahu a'lam ɓoye aiki yana da matuƙar muhimmanci yana da kwarjini in lokaci bai kure ba akwai wani kisa da na gani a facebook tana da matukar ayatarwa kuma tana da tasiri a tarbiyya wani lokaci sata ce aka yi a cikin aji yaro ya faɗa ya ce wallahi an bai satar kaza kuma satar tana da kima malamin ya ce to a kuddo akai akai aka ki kuddo abin sai ya ce to kowa ya zo ya layu a bango ya juya bayan kuma mutum ya rufe idonsa duk wanda ya juya malamin ya ce na rantsa Allah yana da ke shi da haka kowa ya rinsa ido ya juya ya kalli bango shi kuma malamin sai yake ta bi yake ta lalime ɗalibai yake ta lalime ɗalibai a cikin ɗaya daga cikin ajibun ɗaliban sai ya samu abin da aka sace ya gama lalime aji aka da aka zana ya ce ina da aka wasata ya ce gani sai ce ga kuɗin ga abin da aka sace maka aka ba shi shi wanda aka samu sai yake jira yau gobe jibi gata kan su kare makaranta wannan malamin ya kunyata shi ya tona ba asiri bai taɓa yi ba kullum tasar yake ji kuma hakan ya tsorata shi ya ki ci gaba da wani laifi har ranar dai malamin ya tafi wani ko banki ne ko ina ne kawai sai ya ga wani alibi ya goya gaida shi yace malam baka gane ni ba to la ban gane ka ni ne ɗaliban ka guri kaza da kaza to la ban gane ka sai ce malam dai abin da za ka gane ba lokaci kaza ba an taɓa sata kana class master mai ce yi kai lale mai ai ne ka samu wannan abun a ajihuna to wallahi malam na dauka zaka kunyata ni dalilin baka kunyata ni bari ne na ji dadi a raina wallahi ko har ban manta ba malam yace wallahi ni ba ban san waye na samu a jihin shi ba saboda lokacin da nake lalima ku ni ma ido na a rufe ki ba na so in san waye aka samu a ajihu kaga duk wani abu duka abin da aka yi ajin ba wanda ya san waye tsata sannan shi malamin bai san abin ma ɗauka ba saboda yana so martabar ɗalibansa ta ci da martabar da tuwa mai a cikin zukatan da saboda haka baya so ya gano wane ne mai laifi man satara mu'minan satara Allahu yawmal qiyama wanda ya suturta mu'mini Allah zai suturta shi a ranar gobe da kiyama to ka wannan mutumin tun maka koma karatun Qur'ani ka kwatanta shi da wanda ka san a ajihunsa ka ɗauko ka rufa mai asiri yana da bambanci a ce kai ko baka san ma a ajihu a ɗauko ba kuma ka rufa mai asiri so saboda haka wajen tarbiyya ce abin da kuma ƙarfin imanin mutum da kuma ƙarfin neman sakamakon ka wajen Allah madaukakin sarki yake nuna irin aikin da za ka yi Allah ya sa mu dace shi koyi karatu alkur'ani ya fi lada ne a wurin da ke da mutane kwarai da gaske ina son a ja hankalin matasa da yamma wurin neman karatun alkur'ani su bar fata lokaci a can to insha Allah yana jan hankali samari a dage da neman karatu Allah ya bada karatu mai amfani kwamitin masallaci sun canja doka daga yau kar wanda ya ƙara ɗaukan Qur'ani ya kama guri a masallaci saboda haka a kiyaye dan haka to duk wanda zai zo ya kama guri kar ya kama da alqur'ani ya samu abin da zai kama amma ban da alqur'ani cikin masallaci haka yan kwamiti aka rubuta su ta doka Allah ya bada ikon kiyawa Allah ya tsare na
wajen korafi da masu korafin kama na na sai wani ya rushe da sauran lokaci amma duk an ci ko a wannan an dora wannan an dora wannan ya zaba shi ne da ko an kama na wajen yana can da ya samu da amma ga wani ya zo ya rasa gudu kuma an kama wa na ko za ka gudu na cewa ya kamata shi duk wanda zai yi kawai ya yi baya nan baya To.
a ra'ayin to liman yana ba da shawara duk wanda zai kama guri ya tabbatar yana masallacin kuma yana iriyar masallacin shi da abinda liman yake ba da shawara sannan kuma ko an kama mutum guri idan lokacin sallah ya duk wanda ya shiga gurin to ya shiga guri kenan ba dan san a ce an tada mutum da cikin guri wallahu a'lam na'am na'am akwai shawarwari ne da mutane suka yi ta bada duka na gyaran masallaci wasu ne da kullum wasu kuma an yi ta maganganun su mafita dai musamman daga wannan kofar idan dai lokacin mata za su fara fita da Allah mutum ko da takar masa abu da kare ya fita amma idan ɗan titirin da suke na za su kusa wannan babu laifi amma idan mata sun fara fita to a hakura a bar musu wannan kofar maza su koma su yi amfani da sauran kofofin da suke gefen insha Allah ta'ala sannan kamar saitin nan gurin akwai galibi wanda suke su ne dai masu kula da masallaci wajen kiran sallah da ladane da wato da Allah a daina kame wannan gurin nasu ne su ne suka kama ko an kama musu automatic kama wace ko da alama ko ba alama gurin su ne wannan Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu dace to akwai wanda yana yana gayyata sanin auren ya'yan Malam Ibrahim Lisiya da kuma Malam Lawan Saje an goyi da Abdullahi Ibrahim Audin Jinjin da kuma amaryarsa Fatima Lawan Ummi za a yi ranar 29 ga watan Fabrairu 20 ga watan 20 2020 karfe biyu na rana shagon jinjin kuka hukumatar su mawakar gabas masallacin da jerin kuma inda na daura auren. Allah